Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
kuma muna farin cikin an kawo mana labarin khalifa na azare ya dawo daga kasar masar ya dawo lafiya kuma alhamdulillahi jikinsa da sauki Allah ya kara masa lafiya so za a ci gaba da karatu duk da dai malam ya gaji sosai bai samu bacci ba bai samu hutawa ba daga dawowa kuma ya zo can maulidi da yanzu kuma za a zo a yi karatu so saboda haka aikin kenan babu alhamdulillah Allah ya kara mana lafiya za a ci gaba da karatu saboda mun tunkari watan azumi mai albarka wanda yake ya kamata a fadakar da jama'a a kan farallan watan azumi a kan alkhairar da yake cikinta albarkar da yake cikinta da sauran abubuwa wanda yake wato Allah ya kurfa mana shi cikin watan azumi wanda yake malam zai fadakar kowa ya الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da sauraro Allah ta fi dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulawun shekh salamuddin radiyallahu ta'ala anhu ɗaya ga watan agusta miladiya dubu biyu da goma wanda ya daidai da ashirin ga watan sha'aban hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shau mansur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالسفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram ah alara ya girma الفرق مولانا الشيخ صلاح الدين حفظه الله ووقاه وجزاه الله عنا خيرا muna miƙa gaisuwa ko muna miƙa gaisuwar mutanen kano faru anta ya ce a gaishe shi kwarai da gaske da sauran yan uwa duka a nan zawo sharu halisu tagagi hadimin halifa su nufi radiyallahu ta'ala anhu kuma mutanen azare tun daga khalifa zuwa mukaddamai da shehunai da muridai duk sun ci a gaida shehu gaisuwa cikakka na fatan shehu ya amshi gaisuwarsu a halarar dukkan masoya da ke zaune a wannan halara baki daya ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh عليه السلام الله ثم muna tare da bako jikan maulan da kawai tafi a afirkalin zuwa ba a fasale wasu da aka sani kanin da wannan jika kuma muna tare da shi ko muna ce kan wani shugaba mai albarka a daga aljihun farin cikin samun karuwa na aure da yi suna roƙon Allah albarkacin waɗannan baituka Allah ya sa a haifi waliyan masoyanci ko kare. Wannan addu'ar ko shi ne ni dai na ɗan taɓo wani ɗan ɓangare ne kawai. Ni na kun magana kuma wani ko shi ne zai yi asa. Allah ba kowa ma duk ne neman aure Allah ya ba shi.
الرحمن الرحيم حرف الميم منه رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا يجزي حرف الدين
دعانيا
كي ربعي
من كفكار سلمى daga tunani ko an batan matan nan ne suna salma وسندمي da matan nan ne suna tandani wadda in ka kalle ta so ɗauki sai na dama su dubu har suna cewa ma wasu wanda Allah ke so ya halakar da shi ya nuna mai tandani shi ke nan ya gama halaka wata mata ce aka yi Allah ba nan ta saboda kyar ko shi ne zai ce kawai ku raba ni da ambatar matan nan mai suna salma da matan nan mai suna kundin ku raba ni da ambatar فإن جمال الهاشمي sai ku kun san dalili domin jamalar hashimi kyawun nan na annabi ne kaka hashimi eh hashimi fa hashiman dangi متردمي ya riga ta ne kofa ya riga ta zuwa dama in ka bari kundani farga al-mustafa sallallahu alaihi wasallam zuwa shi kenan ka ga yawo amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga zuwa shi ke shi ne ke yake fa inna jamal al-hashimi mutaraddidi kuma wato tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin ambato na shi ne abin rubutu na kuma shi ne makomata kan manzala ya tare ni kofar ganin duk wani kyau إذا قرب الأقوام idan mutane suna jin daɗi ملها da kayayyakin kuɗa na wasanni irin su jita irin su garaya nono kulkudu kalangu a sarki kwariya irin wasu a gudu irin su masu sassi irin su bob Marley, irin su shata ɗan ƙwairo ɗan maraya haruna uku barmani kogi yin sangari wani rubu ga sunan dai shi ne malahan kayayyakin wasanni
ومطمئن
wamatman da kuma abin kwaɗayi yayi wato wamatman ainihin kwaɗayi kallon wace-wacen ‘yan mata da rayu duk sanda mutum ke cikin wannan yake buƙatar ciye-ciyen irin wannan wace-wace da kuma kallon son kwaɗayi kallon wato raye-raye na ‘yan mata تركه to ni ina jin daɗi بذكر الهاشمي da ambaton bahasiman dangi المكرم sun girmama ko da ka ni ba abin da ya dame ni da wato jijiyar wato abin kowa da ake ne na ji annabi na kirji ake wa ni ba na jin wani waƙon wai ana ma wani sarkin bambu ko sarkin hauki ko sarkin wane ne duk abin da na ji ana faɗi ne yau to ni annabi da ke saboda ni a wurina ba wani ne abin yabo in ba ni duk mutumin da ta gani yana da wani abu da rufe annabi ya rafa ni ko ba annabi ya rafa ba ba shi ko yin sa abin kunya ne mutane da su gane ta shi ne ko yake to duk sanda mutane suke jin daɗin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da kan kallon ɗan mata suna raye-raye to ni ina jin daɗi da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hasilan dangi
جليسي
muke kun san abokin zama na muka ci so ba mu sani ba إذا أقلوه idan nake kanta ina zaune ni kadai جمال محمد sallallahu alaihi wasallam ya ce kawun kusa annabi Muhammad kar ka gani ni kadan ina zaune ka ce a ga shi kan a zaune shi kadai a ni da annabi kai ne baka sani ko da ka tuni shi za a kalu jamal Muhammad abokin zama na duk sanda nake banta ina zaune ni kadai to kamala ce tsabar kyawun fuska na annabi Muhammadu. wato wannan da hannu da ke rabu a kan maganar alma da tallani yana yawan kawo don suka biyo a kan irin wannan yana cewa wai fama sha ga kalbin jidi man jidi talaha karabin da ba ƙara yin da nazari kasan dai ku an daula wa maula wa tallani guda a nuna lahi ilmu nawai wai zuciya ta ba ta kaunaci yan mata ba kai suwaye yan mata بلها عقيرة بدك فرادي هو الولي يا سيدي هو الكنتاج حياتي لا تدعوا كما تجد جزارا كما لا في جواب إن كنا سموتا بجميع جيرك هنبو كون خلقا كمان هو ما هشرانا يوازونا جيسي يوضع شرانا تتحسكو سورة أولا بسر الجميع ومد إما تكنا تعمل كما أقولنا بي نقريب da samun ukun za ta gane farabu hanya ne babu abu kawai wani ya ce kawai sun ce a kasan laifi na tsoga rigar kauna an laila daga barin san laila wa maila ta laila wa san da ni da matan nan wata yanka kalle ta ko kaya sai ko ne ba ma ko gudu da ba da ƙarfin Allah aminin Allah a mutum Allah da shi mafi yi na albunan abin ɗaukakawa a kan kowa a wani wani ko ya ce ainihin musulmi suna imuwa suna fita hanyar titiri da kan annabi muhammadu ina hama gauri idan wani na ya fita hanyar shi da zainabi da kan zainabi san da wani na ke kaunar zainabi to ni a lokacin ne nake san wato na fita hanyar shi da sunan manzo Allah wata faru ambatan annabi in zuwa wurina a nan ya fi daɗi a nan ya fi daɗi ya fi kuskure abinci daɗi a wuri duk abincin da kasan ana sa a gaba a ji daɗin ci to ni wannan jiwa ne ya fi kuskure abinci daɗi sannan yana cewa da ano ne salmawa ne ba wa ƙalli ba saka kura rabbafi da da'irin bisjala sai rabani da ambatan matan nan mai suna salma da laila sai ma ka karanta wa kanka yawan tunanin mata ma'abuta jaki mun kala a cikin in ka je tasu za ka yi zamu a wani yana sa ne ya salma muhan ne wa wata ku ya ƙasu da ruwan wawa aini kamar ne ko salma ku rabu da ni ku kama gaban ku ku bani cikin bakin cikina da kewa ta ina ta gogayya da wani irin tashi na soyayya amma wannan tashi shi ne hakikalin jin daɗi na san annabi zalimi ki rabu da ni ki tafsari amini domin tunanin aminin lahi a inda wurin ta shi ne zalla malal kalba ya cika zuciya ta mali na hawa na hawa zikira ki mamfazi maluman kai ba ni da wata taga cikin zuciyata na hawa hijira yadda za ta tura ni wurin ambaton ki ko wata kafa yadda za a tuna wata mace a zuciyata manzon da ya tafi babu wannan wuri a wani mana ce yi mana sauƙan birra ba da ya farta na wajen iya ba ni hudda a hamar wani wai mutane suna tsinuwa suna tauki suna kauna ga wata mata da ake cire da zara babu ita ma a duniya a lokacin ta ba kawa ta mata wa farkana da matan nan mai suna farkana amma zai ce wajen ini ko sana'ina da kasaba na da ma'ina da hakika ta wal farqu da shari'a ta da sulukuna da warkata na habani ruku ahmada sun koya min san annabi ahmad a jigaba ahmadu a suluki ahmadu a shari'a ahmadu a haƙiƙa ahmadu a fana'i ahmadu a baƙa'i ahmadu a maye ahmadu a warƙata ma ahmadu sai da kame da shari'a da haƙiƙa dukkan su abin da suka koya ne soyayyar annabi a gare a wani ne ya ce ta haifu an yi jiki misali wala asku an yi mustafa al-muhtar man nahawu an kuma wai ta haifu na warkake an yi jiki misali daga kaunar fararen kawawan ummata wala asku amma ban warkake ba an yi mustafa daga kaunar al-mustafa zaɓin Allah al-muhtar zaɓin halitta man na hawa an huwan da duk inda ka ganni wurin su zai ko buta ko na ɗauka zan shiga ban ɗaki wurin su zai ma man ga Allah ya sa da min fa'ari daga barin zuciya ta kullu gurin da abin da baki ba wa inna hu kalibun cewa shi ma shi Allah yake cikin haƙƙi na tabbatar da Allah shi ya ce zuciya ta wal haqqi shi ko Allah la yahu da la ko kalma ko kallon shi zai hujja أولين كوزيت معالم فعادي هدى لولا وحمده بباب الإمام الهاشمي المحقم يوم يسوع باب الإمام سوريا فوق أو نرجع جورا على هاشمي بهاشمان بيدي المحقم أبو جرم ماوا مهايا شايفي أم فعادي لقبر الزيكياتا هدى لولا كونر لولا وحمده جماعة من يسونا حمده wannan duka sai rabbi Allah ne yana isara ne zuwa ga ainihin maqamat soyayyar baniya gaskiya gaskiya tarbaniya wane ne ya ce ki ko ta yi mata ne an ta abin da ba annan yana tsare eh wannan ko ta ma ko yi dabara wannan bawan Allah da karai ka tare su abota ai ce da aka tare su aka ce kowa ya ce duk maza su fito mazaje kawai ko shi ko ya rage wurin mata sai yan bayi su ce ruwa ko ne a aka da kai ya ya ake mazaje su fito kai kana ke ta yan su dade a yi wanda ba ku da ainihin mutum ne ko shi ne a nan shi wa rajula ne ke gaya maka cewa da hali ne salma walai ba kuma ba ni da an matan salma da laila duk in ka tashi nema nema annabi kawai ba matsali ne ba ta fi wahala ko za a ƙaraba da akawa mai idan wato mutane suna jin daɗin malahan ke ɗauki ko matmau tattaɗayi abubuwa na kan zuciya da rufi domin na jin daɗi cikin lahazini da an daban ba su nan dangi albukar rauni a jirgin girma a wurin su iza ƙara biyu hikira salma ko farfana a yi su da biyu da hasini hujuru yau idan mutane suna jin daɗin ambaton salma da farkana to ni tabihu ni ina da wani farin ciki da murna shi na ce da hajiya sun ya banda hasuman dangi ya ce kari su ina jin daɗi da yake ne muka da ambaton muka ba zaɓin Allah shi ya hanci nuna mai alfahari da Ali Izzati ina da wani irin girma da duwaya a wurin sauri Al-Mustafa wajen mutane da Al-Mustafa zaɓin Allah dole ma jirgi ba da jirgi ba. girman nan na da yake gani ana tafiya kaulaha haka in za a je maulidi ma ana cika motoci ana hakan ya suna mutuwa wasu na tafiya kar ka ɗauka tamfin ne ana tafiya mutane aka zaɓe ni Allah ne ya zaɓe ni kuwa ya tafi ko da ka ba da jirgi ba ba da jiki ba ne na zama fita a da soyayyar manzon nan sannan ya ce فإن تاثر الأقوام هجأ وإنني أفاخر بالهادي أمين وأقرب إذا من يوم يوسنا أرفعني لمقاماتي ومن شاعري إلى رأي لتكتير يومتي ومن شاعري إلى تكتير تتعب أقول أن في ولي أنا أتكلم في رجالي رجالي كوفياء الأرض كما أقول رجال المال wasu aiki waɗanda su idan zai kasance ruwa sai zama ƙanƙara ko idan akwai wani ruwa da a cikin su ana tafiya a teku ko aka ɗauke za a tofa ko teku ya zama ƙanƙara ya ji ba dama jirgin ya tafiya ko aka dawo da su sai aka teku ya narke to da ko ko da kasance teku da ko ya tashi ya zama kamar ƙasa su kata su kata to duk dai makamin da wani wani zai alfahari da ke cewa inda ni sani dai cewa ni ku fafiru bil hali ni ina alfahari da hali ne shirin da halitta al'amina ne tattalin Allah wa akrabu da shi nake jin daɗi ومدمع كما إذا ضرب الأقام ملها ومدمع أبيك بعيد لي كيف فلم أرجو مخلوقا ولست بقادر ni ba na burin wani abin halitta kuma ni ba na kwaɗayi ko sassin a cikin wani mutum ya sassin banda mutumin da ikar rubu mura biyu yake kusantar da bayi da ubangiji shi kaɗai nake kwaɗayi allah muhammad yake jami'in za a kamo jama'a muhammadu abokin zama na wanda gana ke banta jama'a muhammadu shi ne farjinin kyawun fuskar annabi muhammadu حبيب الله العالمين مثل أبيه الثالثي المعزم الجرم ما كيف تعرفت به إنا كيف سوى بسيوى حبيب زمانا كريم فقال جماله وتساو تلك المنزلة تائسين عن الجانيات الكوري وتكلم قرار الكاوى والجماعة واستشهاد يدن بأكل وصاد في الأكل الحاكم يقول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول يزونا بشيء يكون يسوى بشيء يوهى يكون بشيء يمر بشيء يكبادي يسلوه يجرادي يجوشى بشيء يقاري بشيء حتى يقاري وشيء ترى ريكاوى والجنة yake za jama wani abuwala idan mutane suna tara dukiyoyi da malamai suna tara kuɗaɗe da dukiyoyi wasu tafaru da suna alfahari da ita ina da gida kaza a gari kaza ina da gona kaza a wuri kaza ina da almajirai adadi kaza a wuri kaza sai ke fasfani wa mali hukki zaini malayi ni alfahari na da dukiya ta soyayyar adam taron kiyama ni shi ne alfahari ya abin da ya da wani wa ne ne ya ne ne ya ne ne ya ne ne ya ne yake za makaru masarar التحديث بالسر وإن مرض يعرض به كفاية عند متعنا الدنيا لا يشغلون كثيرا من باكر ما تتبقى دانا أيه ما تبقى إلى سنة أيه ما تعلم ترى كيف ما أيه ما تعلمون سنة أيه ما ترمت لا لا سنة غير ترسية تقاسم سنة أيه ما تبقى من بوتنا أيه ما تبقى ما أيه ما تقاسم ما أيه كيف تتبقى تتبقى ni ba su na yi gaba da ba jiwa ne nan ya ishe ni ba ka fi ka ta hukun ya ishe ya yi da an fatan almai wa in maradin idan rashin lafiya ya a ruwan tsoroni ka fi su fari tsoraka na na cikin jiwa ne maganin ciwon da ke damu na yana jiwa ne yake malal kalba hukun hashimin salam amam يبارك هول الراكبون ولم أعلم لأن جمالا في الوجود بأثره إذا ظهر المهجور في الهول ينقسم فلا الوالي والألوان والرقص والجنات تذكر أرباب البشائر في القرآن ويكون سيدات جل ربك ما أصدقاك هم كبيرة كيف Thank you. ابن عاشقين عاشقين زوج ما لم قلب خاص تجوز يا باب كلا تتعلم وجه صوت في كسر ما تكسر جرما كسر ولا أدري يا جي كامي النبي يرجع تجوز يا باب فلم أن الله من بسي دواري تجاري ما كسر فارسا قول الله كفر ولم أعلم ga masu bacci ne a gefe na makwabta kowa ya bacci ana ta nisani amma ni bacci bai kwace mini ba ya amma jamalar domin cewa kyau ilu biyu a cikin halitta ya fi ne ba su da yake za a zaharar mahakumi idan man zalla sallah sallam ya bayyana yanka tun kake zai kare jirgin sun iska ko wani ce da kake gani idan mai zama ya bayyana a wurin ke kai zai koma muni da zama jira saboda kan na kashi da hakki a da mutane ko ce kwanan wani ta ga ainihin haka kyanta kuma da kake gani a hotel hotel wani alwani da launi launi a ga wannan fitilar ta wannan fitilar koriya wannan fitilar kuma wannan fitilar haka kala kala والرقص غيره لأن تجسنا لي wani guna da waƙe-waƙe da gaji ana yi su zakiru arbaban fasa'in bilkitab wanda yake gani da kan zuci da gidan zuciya to shi ne ganin waƙe-waƙen ko ganin masu waƙan ko ganin ƙarƙarwar ko ganin masu rawan abin da yake tunawa ko annabi Muhammad ko da ka سورة ياسا لقد جاءتكم بشائر من ربكم فعبد يوسفكم كيفاً أن محمد رحمة الله في عيسى كبكتين يجب أن يقاوى الله تجلى أما كما وفي تجلى يا بينا كيف تكون كيف تكون كيف تكون هاي ماماك يا تر يا تر في اللي يهدد خاطر المتجمدين tunanin yawan kai kawo yana tunani duka tunani ukun tunutun ajiya kauran da tarata ya ce cewa ko duburi wato akwai abin da nake so in faɗa a kan annabi amma ina kallon kowaye wanda in an fara za su iya cewa za su iya fahimta na biya na rasa wanda za su iya fahimta wanda za su iya fahimta wasu mutane ne ɗan kaɗan su fiye sa ka duk ina ta kaɗan jini in in dawo in je in kano abu in kano shahidi in ce ruwan kulli mini kulli in ce fa ahmadu kulli zaki in ce ɗanin da in ta saboda na rasa waɗanda zan azawa abin da nake so ko da abin da kamata in faɗa shi ba ya haɗuwa duk abin da nake faɗi shi ne wadatarwa abin da kuma kaɗa kan fara shi ko ba ya haɗuwa shi ya sa shi ma shi ne wani mulkiri ke zuwa masa mai kama ƙabi tsari shi ke ke mutu wanda zai bayi tsari mai kai tsari duk abin da ake faɗi a kanka a ce kai gorki ne a ce kai sokul islami a ce kai kudu harbi zamani da wane ne yake ai duk wannan baya wadatar wani ba kai ka inda kake ba yake amma inda ya kamata a kai ki ko mun wani ko da shi ba ba mun magana idan ka yi tsani ba a faɗi ba a faɗi wannan wurin in ko ka wada to ka ta ko ka a ci ka ta ni ko kuma a ci to ka yi dinga hakanan mutakamfini ko ce fa'iri tunanin mutakamfini mai kai kawo yana gurnani yana gunguni yana tunanin mai zai faɗa iya fahimta hayyara fi yana tsinuwa cikin annabi yana tsinuwa cikin mazana dan a abdul ne ta dalla suna ta wani tattunanin zafi din gore mazhari walau haka kan insan zai fi cikin jirgi zafin allah ba ta samuwa ba ta hanyar wani mabayyana ba ce kana neman Allah amma ba ta wani abu ba ha zafin illa kurin kake so amma ba ta mazhabi ba kace ko wannan zai yiwa ko
hawaruhu shi yace mu'jizin annabi Muhammad yoyin lawalima ina gajiyar da talikai asbaha shirka su mu'jizin ne Allah sallallahu alaihi wasallam suna gajiyar da talikai tun daga mala'iku rauhanai mutane aljanu ballantana tabbobi da samadatu alƙalami allo karfi al'arshi wuta da aljanna dukkan halitta Allah mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi tana gaske da hasuwa a ce su kirga wa ma na sabat qadran
amma duk da haka mu'jizan manzon Allah ma na sabat qadran ba su haɗa kafaɗa da ƙadarin Allah ba kaga mu'jizan sa ba za ta kirgu ba amma mu'jizan sa ba ta kai ƙadarin shi ba biyan mai zai sa baya ja ma halitta ba za ba za su yi kirga ba to to mujizozin in aka tattara baki ya aka ɗauko ƙadaruhu daga cikin maratibihi sallallahu alaihi wasallama in aka sa a mizani to martabar sa ɗaya daga cikin martabobin za ta ɗaga dukkan mujizozin sa baki da
liqahal muqaddam gaba a ƙarfin Allah al-muqaddami abin gabatarwa wato muqaddamin annabawa abin gabatarwa akan kowa da kowa dama imam yuzuri ta ai launa ta bakadruhu ayatuhu bi zaman a hayatuhu bi ne da adarasar limani da mu'izar manzala sallallahu alaihi wasallam da kadarin annabi wato kadarin annabi ya fi mu'izarsa da mutum zai iya tattaro mu'izarsa ya tattaro hatta kadarihi ya hada a wuri daya kuma ya gane abin da ya hada da in babanka ya mutu ya zama kashi ya zama kasa a kabarinsa in ka miƙe ka kira sunan annabi da shi naman shi dawo ya haɗe ya miƙe ku magana da mutum zai iya laula ta tabbahu ayatu zalim a hayatuhu da sunansa ya raya darisar rimani da zubugaggun kasusuwa a kabari ina mutum zai iya to sai ya kira
ka fama ta lambiya sai ce amma ya ishe ka ka gane abin da ya zo lil anbiya da annabawa na mu'izori kenan kaga annabi Musa irin mu'izozin da ya nuna annabi Ibrahim kaga irin nashi annabi Salihu annabi Dawuda annabi Sulaiman annabi Isa kowa kaga irin nashi to gaba ɗaya su ai famin ayihi ayin nabiyina dukkan mu'izozin annabawa baki daya daga ainihin mu'izozin manzo Allah ne sai na shafa min ayahu ayatu wa kitabuhu jadidun ala tul zaman wala darwa dukkan manzon annabawa manzon manzon Allah ne sannan littafin manzon Allah sabo ne wata kazzamu su ko da tabar su tsufa yanzu ba ma sa yi ni irtiya kai mana akwai littafin da zaka yi hukunci da shi inna dina indallahi al-islam wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu bayan kuma an sauka din da amma yanzu ba ba shi ake bukata ba qur'ani ake bukata ne saboda me ma farratna fi sabi shay duka abin da kake nema a sauran da sabar akwai qur'ani a hadisi manzo Allah ya gaya mana cewa duka wato littattafan da Allah ya saukar wa annabawa Allah ya tattare su baki ɗaya ya zuba su a cikin alqur'ani Allah ya tattare ilmin Qur'ani baki ɗaya ya zuwa cikin Fatiha ya tattare Fatiha baki ɗaya ya zuwa ta cikin basmala ya tattare basmala baki ɗaya ya zuwa ta cikin ba ya tattare badin baki ɗaya ya zuwa ta cikin digon ba saboda ta gane digon ba sai an bude biyuwa ne sai Ibrahim ya koya ma Allahumma salli wa sallim alal ba'i wani kudafihi wa shakalatihi Allah kai salati kai aminci bisa ba da digon ba da wasanin ba sai mana to shi ne a ma'anan a kafama a talil anbiya min khawaji ya ishe ka abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya bawa annabawa na mu'izori da keta al'ada dukkan abin da Allah ya ba su daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما لها da ko abin da ya bayyana للأصحاب da sahabban manzo Allah في كل ملهم a cikin dukkan fagen yaki irin abubuwan da sahabbai ke nunawa na karamomi wato ke da kaza da karamatin da ahli da bayan duk abin da Allah ya ba annabawa daga manzo Allah ne duk abin da Allah ya ba annabawa da manzanni da waliyai baki ne daga manzo Allah ne وكلهم من رسول الله ملتمس جرفا من البال او رشفا من الدين وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة الهكم wannan shine dalilin da yasa wato ake komowa bakin ƙofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare saboda komai yana wurin
ومولده sai yace sannan mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato zamanin sa ko makalinsa yani makka ko kuma zamaninsa ko wanda ka ɗauka maulidihi mahaifarsa azun bihi ka girmama da shi wato ka girmama zamanin annabi ka girmama mahaifar manzo Allah ka girmama inda aka haife shi وعلومه ka girmama ilimin annabi bai yi karatu wurin kowa ba in aka yi rubutu ma sai ya ce me aka rubuta amma idan ya buɗe baki malamai in ka ce me yake zan ce Allahu a'lam ha bai karatu ba Jibril ma da yake ikra ce manin dare amma sai ce ne kawai shi ta ta akram ko Allahu ne ke nan ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce qaf sai mim a'in kun qaf alif la mim to duka waɗannan shi ne shi a azizi wa ulumu ka girmama ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam wa isra'uhu ka girmama tafiyar da manzon Allah ya tafakkari tafiyar wurin shekaru kusan dubu hamsin amma a cikin abin da tafi minti talatin ba zuwa arba'in ya je dawo wannan abin mamaki tafiyar kusan shekara dubu hamsin a yi cikin minti talatin to shi ne shi ka girmama wannan tafiyar da aka aka je a karɓo sallah aka karɓo shari'a aka karɓo ɗariƙa aka karɓo haƙiƙa ba haka yake ba hadisi Allah ya mun wahayi ya sanar da ni ilmai uku ilimi na farko sai in gaya wa duk kowa da kowa dole bai taɓa wuce ba shi ilimi na biyu ce in duba waye zai iya in tura mai ilimi na uku kuma in gum idan na furta shi har wanda suke jikina ma ba za su yadda ba shi ne ilimin sauki ilimin kanayi shi sai shi ba manzo Allah bane zai ga maka in ka kare cikin shi ne za ka sani kawai shi ba a faɗin shi halaytu bi ba'd al-baqa'i fayastawi baqa'i bi khayr al-alamin fana'i sai sai ai da ni ma kai wannan tafiyar sai mana kar karo ilimin ba ko kana ganin ba da shi kai ba saraitu bi hubbi hatta fi jisma ahmadin fatamma liqa'un bayna bayna hunalik هناك تلاشى الروح في الجزء الثاني تفاني وقتي فيه بعد تهالك يجي الوقت ba a haife ni ba ruhi na yana alamul arwahi ya ga manzo Allah zai Isra'i kawai sai taso daga halara ya bi shi saraitu bi ruhi aktabi isma ahmad na bikin annabi ahmad to kaga shi yasa ya zo maganan ma'rifa akan wannan ilimi na uku to kowa ta bi shi saboda an masa izini shi ke da izinin buɗe ƙofar hanyar da za a bi a sadda wannan ilimi to shi ne sai ta to ka girmama mahaifin manzo Allah ka girmama ilimin manzo Allah ka girmama Isra'il manzo Allah ba'da jamali bayan irin dunkulen kyau da Allah ya bashi al-mufaqqan abin girmamawa abin alfahari wa akhlaquhu ɗabi'un annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam adlan adalci ne wa linan da taushin hali da taushin hali da tausayi wa shiddatan da kuma tsanani idan ka bi Allah ka ga sauki in ka juya Allah baya ka ga zafi in ka zama na Allah to manzo Allah sai zai ma kamar fulawa in ka saba Allah sai zai ma ƙarfi saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki ne ga wanda ya ba Allah mai tsanani ne ga wanda ya saba wa Allah
wa ilman sannan cikin ɗabi'un manzo Allah akwai ilimi wa judan akwai kyauta baiwa wa tiqa sannan akwai tsoron Allah kulli ma san dukkan abin da aka ce sabo ne ba za ka ga ya karfa a zuciyar Allah ba balle ka kafshe wa kullu ma sun ya tsare kai daga barin dukkan abin da ake ce saban Allah kawai masu ne sallallahu alaihi wasallam qala ashmiyu shehu yake karfin Allah ba hashiman dangi wa ma dalla wa ma balla bai bace ba wa ma gawa bai karkace ba fa surata wan najmi kaga surar wallazi idza haye tutwan sai ka karanta mana wa tafahami sannan ka fahimta ba wai karatun kawai ba za ku wani zai karanta amma bai fahimta ba wani zai karanta bai fahimta ba shi ko fahimta shi ne karatu ka fahimci abu to shi ne ka karanta shi karanta mana suran mu
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألمه فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ألا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم
ala kudusi Allah ta kara kai shi da shi ne yake to in kana so ka gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma dalla wa ma gawa je ka karanta suratul nahl sannan ka fahimci abin da take nufi ترى المصطفى sai ku za ka ga Mustafa zabin Allah sallallahu alaihi wasallam ظهرا وبطنا za a yi shi da badin shi za ka gani a cikin a cikin wannan sura in ne karanta ba gashi ba sun magana fadilin manzon Allah ne fatatan la zahirin shi فكان قاب قوسين او ادنى
وتصفرا وتذكر sai ka rabauta بسر da wani irin asiri من أسرار الإله daga asiraran ubangiji كالتمييز abun koyewa in mutum ya karanta suratul nafsi to zai samu wani irin asiri na Allah wanda ta koyayye ne cikin asirin alqur'ani
كرامها ما للنوم بالزوج منشدا على إنسابا أي يعرفه ما أمان النوم sai ya ce idan kai kokari ka duba suratul nafsi a ciki ne za ka ga abin da ya hana ni bacci
بالشوق da kauna منشدا ya sa ni rubuta diwani على a sani ya rasulullahi إن صباحا hatta lafiya kawai gari أيها الربع na kai wannan shugaba sadauki والثاني ni gari ya waye kuma ka taka lafiya wasu da yi taka lafiya
ترى منظرا ها
idan ka duba suratul najmi kara manzaran za ka ga waɗansu irin idanuwa a cikin wata irin fuska mai haske hama alfu'ad wanda alfu'ad zuciya hama ta fita hayyaci da sanne wannan idanuwa a cikin suratul najmi za ka gani
ويمسك to waɗannan idanuwa da nace idan ka duba cikin suratul najm za ka gan su kai ne ka su za su mantar da kai الليلة daga kaunar matan nan mai suna Laila وميلة da matan nan mai suna Maida وتندم da matan nan mai suna Kandani wadda ganin ki tsaya na dama ki dubu in aka ganta so ɗaya to na dama so dubu وهند za ka manta da matan nan mai suna Hindu وداني za ka manta da Sa'adu أو سليمة za ka manta da matan nan mai suna Sulaima وزينب za ka manta da Zainabu وفاطمة za ka manta da matan nan mai suna Fadima وسلمى za ka manta da Salma وأسماء za ka manta da Asma'u ومريم za ka manta da Maryam Eh, in har ka karanta suratul Najm duka waɗannan mata take waɗanda suka ci kofin duniya da kyau to za ka manta da su an yi mata take da yawa a wannan lokaci akwai Lubna wata wanda ya so ta ana kiran shi kaisu dan farihu akwai lailal akhiliya wata umayyu kusan akwai azzat wata sai soyayya da kusayyiru akwai fasliyatu wata sai soyayya da dalilu dan ma'amari akwai zulfawu wata sai soyayya da mu'ammalu akwai asma'u wata sai soyayya da muraki akwai fadimatu yar munzu wata sai soyayya da muraki sun afgani akwai afarawu wadda suka yi soyayya da urwatu dan nizamu akwai hindu wadda suka yi soyayya da amru dan atlanu akwai nahalatu wadda suka yi soyayya da aliyu dan udaimu akwai lafatu wadda suka yi soyayya da muhazzamu akwai mayyatu wadda suka yi soyayya da zurrummatu akwai kunyatu wadda suka yi soyayya da kabusu akwai mailawu wadda suka yi soyayya da muhabbalu sa'adi akwai mawiyat wadda suka soya da hatimu akwai ummul banin wadda suka soya da wabbahu yamani akwai jumala wadda suka soya da da da kibru dan diraru akwai hamzata wadda wadda suka soya a da namru dan a tulabu akwai mu'ma wadda suka soya da badaru akwai ta'adi wadda suka soya da amru akwai surayya wadda suka soya da a amur dan rabi'atu akwai salama dole su zuwa da ahwas akwai zainabu wadda su zuwa da musaibu akwai fauzatu wadda su zuwa da abbas dan ahanabu akwai umama wadda su zuwa da abu kai akwai sulaima akwai tantani wadda su waɗannan zaina da da salma da tantani su manya ne sosai su tare ya fi duniya gida akwai kuma lailan adiriya wadda su siya ta kai su dan kulan wahu wanda tarihin su ya fi ko'ina abubuwan da ya yi ya na ban mamaki da aka sani wanda ya taɓa ganin karakumin sa din a kan tare da ya gani saboda soyayya da yake mata ya sauka a kan rakumi shi ya yanka aka ce saboda da ya yanka ya ce wannan karen da ya yanka rakumi ya yi kama da karen da ya gani a garin sulaira saboda kan da yake ba sannan idan ya shigo garin su daga farkon gari duk gidan da ya gani zai je su banci gidan ai ce masa dan ne kake haka ko ce amuru ala diyari diyari laila uqatil zal dara wa zal dara kuma hukm diyari kamar kalbi wala ko hukman kana diyari ita an gaba su gidajen nake so da wannan tafin da aka yi da wannan zumunci duk ba wannan nake so ba wata yarinya ce a garin sunan ta Laila kan da nake mata ya ka duk gidajen garin man ina so to da kace sa nake bin gidajen ina so ba sai da soyayya ta ya kai masa wani irin makamin da su da kai baya cin abinci ya rage ya fita hayyaci ya kuɗe a kan ya je samu wato rairari su ne baitin dari biyar a lokacin da yana yi yana sharewa to sun haka sai ya mahaifin wasu ya ɗauko yayyansa da yan wansa ce su taya shi ne sun da suka hango shi yana zaune na yan rubuce-rubuce na yan wake-wake shi kadai bi yara ne ya ko da yare cin abinci suna ta sanda bai hango su ba da suka zo tab da shi ya hango su ya tashi zai gudu bayan ya gudu sai baban ya ce ka yi hakuri ka dawo yarinyar nan dai da kake so baban ta yayi alkawari zai ba ta yayi da duk abin da kace to da ka daina yin guje-guje ka dawo yanzu kai baka tsoron Allah a matsayina na mahaifinka babanka tana tabbata cin abinci eh ga ɗan uwanka duk sun taru ka tsaya mu magana da kai za a ba ka ita to da yaji wannan zai tsaya da ya tsaya suka zo aka yasa da baban baban ya zaunar da shi aka ba shi ruwa ya sha aka ba shi abinci ya ci to sai baban ya ce kai yanzu jin daɗin ka ne bakanta mana ga mahaifiyar ka ta ka su ba ta bace akan wata yarinya mai ƙaton baki da tsira mai hararagarki mai hakkiya bakakirin a cikin sanyin ka ba ko da sanyin ka ba sai ka zo a baka ba yana gaya masa wannan sai ce ya kulu miyar washi na laila kasiratu alaysa zira'an ardu laila wa tuha wa inna ja'ayha la amruka shulatu fa qul siramu khayr shurul uyun wa ja'ayhum fawha la ba'sa innaha munasabihi bal kullu nafsin yasuha wai da baban shi ga hado da sai ce ta ji makulmata mahulmata wai ne za ta gajera yadda to naji ko da tsawon laila bai fi kamu ɗaya ba haɗin ta ba bai fi kamu ɗaya ba ina son ta haka kuma da kake cewa wai idan ta yara da garke wani hakiya ai manyan tsuntsaye ma su idanun su ya ce kuma ya ce wai gajera mai katon baki babu matsala inna hamuna ta biyu ita ce kurin hanta ta ni zuciya ta ita ce ita take so to da ka ba wani matsala to da aka yi haka sai yan wanda suka zo dai aka tashi gida da kyarka da kyar sai wasu manyan yayyan da sun zo na take suka ce gaskiya ne so ya saka akwai shi kuma ta ce da za da ka ga dama da ka ce san yare nan a zuciyarka ya kamata ka cire santa wannan ra'ayinka ne kawai ba daga Allah bane sai ce wa qalu law tasha'u salawta anha fa qultu lahum fa inni la asha'u wa kayfa wa hubbaha alikun bi qalbi kama alikat arshiyatun bila'u da ha hubbun tadasha'u fi hadi فليس له وإن قدرت هاو sai sai ce yan uwana suna tawo in ka ga dama za ka iya barin da sai na ce musu ba zan ga dama ba ba zan ce ba ko ba zan ga dama ba sai in la ashawu na ce in ga dama wa kai wa taya zan ga dama wa hubba alhadi santa alikun dukan ya riga ya ɗore zuciyata kama alikat bi arshiyatin bila'u kamar yadda ka san guga aka igiya a dinga jefa a rijiya ana ɗaukowa ta riga ta zurge zuciyata laha hukun tana da wani irin soyayya tana sha fi fadi wanda ikinu daga cikin zuciyata alaysa lahu wa in zujran tihahu alaysa lahu in tihahu sai da karshe wa in zujra ko da ko za a tsawatan mini ko da za a kashe ni ba zan fata ba to karshe ma dai sai da ta yi maka yan uwa da dangi suka ce kai wannan yaro naka yayi nisa da aje ka ba a roƙan mai Allah da aka je ka ba ana addu'a ana addu'a shi kenan da aka yi addu'a sai baban shi kira shi sai aka ce mana to ka gani an yi addu'a sai ma ka roki Allah ya cire ma soyayya yarinyar nan sai ce baban nan zan ce ka ce Allah ya cire ma santa da ya daga hannu a cikin gaba sai ce Allah ka ƙara min san laila da ƙaunarta to sai baban ya dake shi da baban ya dake shi shi ne sai ya ce ya ubangiji na tuba daga dukkan laifukan da na yi na san na yi laifi ina da laifuka cewa Allah ka yafe mu duk kurakuran da ne wanda na sani da wanda ban sani ba amma Allah ina shaida ma tun a duniya ban tuba daga kaunar laila ba dan a sani ma kar a cewa in na ji sunna munafi a ina nan akan bukata Allah to wai ana cikin tsawazi ana ta kiran Allah ana ta zikiri shi kawai da ya miƙe sai ce zakartu wala hajitu lahu tajitun bi makkah wal qulub laha wajihu fa qultu wa ana fi baladin haramin bihi wallahi akhlafat al qulub atubu ilayka ya rahman mimma alim fa qad tazahartu dhunub fa amma min hawa layla wa tarku ziyarati fa inni la atubu wa kayfa wa indaha qalbi rahim atubu ilayka min awwil sai ce Allah a a sai ce layla ga mafa a garin maka ga na a harami ina ta'abbatai alhazai kuma suna ta ihu ni ina ta'abbatai alhazai na ta ihu a maka ga zuciyoyi sun zafi ya ce to ni na faɗa ko a maka ma na tsarkake mahabba ta gare ki na tuhu zuwa gare ka ya rahmanu daga dukkan abin da na aikata hakika duk da bai na san bayyana amma Allah ina shaida ma ban tuba daga kaunar laila ba ban tuba daga ziyarar ta ba ana komawa aikin hajji ya koma gida ita kan fara gari ba ba ta ba wa kai ba wai ta yaya ma za a in tuba wa inda ha kalbi rasulu alhali ma ba ta zuciya ta jingina ta ba ni kudin kuma na kashe na kai zuciya ta jingina kuma ta biya na kashe kudin sai da ke dole muna tare kai ba yadda za a yi sai bayan an ƙara shi shi to wa in kuɗa laila bi hayati lam yasub ila Allah abdul tawbata Allah tuwa Allah in ka bani laila wallahi zan yi wani irin tuba duniya ba a taɓa yin wanda ya irin wannan ba amma an ba ka bani ta muna nan gam to shi ne shi ne ya ta kai da ayoyi ne ma wa laila sai irin wani fayar wani da ita da Allah wa kullu mulukil ardi to ta ce ga yawa sarakunan duniya ma masu kwarkwarori din da suke tara mata cikin kyawawa namat uyunuhu gaya musu makafi ne idan su ya makanta fa hadha ka mulku wannan soyayya da muke kai shi ne mulki ka ba u fikra wanda ba a siyan da kuɗi ka alkarka manzo Allah ya kira halitta saboda zuwa ga Allah ومنهم مصدق cikin su akwai wanda idan ka tafsir ومنه جهود cikin su akwai wanda ya jayayya da manzan كافر na kafirci لم يسلم bai sallama ba bai kubuta ba ففرق أدنى الكتائب to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rarraba rintunoni ko goji da yaki فيهم cikin kafirai يذوب بأسياسهم ya zubu kullum zai kullum zai dukkan takobi tayawa cikin na wuce ya zubu yana narkewa yi a siyasin da hun iya karo da takobin sahabbai duk karfin takobi sahabi ne fa bai da takobin ma zai sako zai je kare reshen kusaciya amma saboda imani da kaunar annabi da ke rufe shi idan kafin ya kawo tsara da takobi in ya sa reshen kusaciya sai ya takobi ya kare kuma ya kashe ta
تراهم sai su za ka ga sabon annabi كأن الموت sai ka ce mutuwa فيهم a cikin su حياتهم shine rayuwarsu sun fi son mutuwa sun rayuwa وأقدامهم amma abin mamaki wanda za ka gan shi a gaba gaba خير الورى shine biyayyen talibai التبسم yana murmushi ana yaki yawan ba ne waye waye ne murmushi ana yaki kana tunanin iyali da mata a gida amma saboda manzala kowa ɗansa ne shi ya kashe wasu manzala su yi yaki قال هذه ما كذا فلا تبدو عدوان ورد دلالة من الله بياكي يبا يا دي كوكو متاني ne kai ku daina kafirci ku daina kaza ku daina kaza waɗanda ko aka kashe aladu ne da shakuna da karnuka ba a kashe dan adam ba kodiya in ji shehu sai ku dole ga annabi ya kashe to alade ne kawai Eh, bai bai kashe mutane shi to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba gaba yana murmushi إذا ما وطئتم idan gumurzu ya kai inda ya kai أرهمي ya yi zafi hakika ليس قائما أقامك الشر wato nesa ka'iman makamaka ba za a taɓa ganin wani a makaminka ba in ya ki ya zafi kowa gudu yake amma kai kana nan in ka tafi ko jirba ka yi sai na ne ce mu ne jarumai duniya ta san mu jarumai ne amma idan yaƙi ya yaƙi da annabi muke yin garkuwa da shi nake tsayawa a bayan doki ya dinga tare mana duka
أقامك الشر makamin kaɗai ne kai kaɗai ne a wurin في الجيوش الأرمغن a cikin wato sojojin taron dai girman yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya motsi shi kadai ne a wurin sai
فأشجع kuwa خلق الله manzon Allah shine mafi jarumta halitta Allah آها karfin Allah محمد abin yabo sama da ƙasa فأزكاهم mafi kyautar نفسا harai لدى كل مبنى wato yayin samun dukkan ganima in an samu ganima manzon Allah sai rabar da ita kawai ya koma gida wuri فأقلل في دنيا الناس ka karanta da duniyar mutane عند نبي a wurin annabin mu bai damu da ita ba mutane suke daukar duniya da wata kima amma manzo Allah ba abin da ya dame shi haka shi Ibrahim ba abin da ya dame shi da duniyar nan duniya ta bi shi dole a tafsiri na je na faɗi da kunne na naji yana cewa talabna al-faqr fa ta'ala al-jina wa farra an-nas min al-faqr wa farra an-nas min al-jina fa ja'ahum al-faqr yace mu muna neman talauci sai wadata ta zo mutane suna gudun wato- kullum suna gudun wato a wa- talauci suna neman wadata sai talauci ya zo musu to da ka in ka nemi Allah sai ka samu wadata فتيان و- وقت الوجه sai ya ce dukkan ne a wurin manzo Allah yayin da aka samu أو وقت الإنام وقت الوجه أو وقت المغنى المعدن ko kuma lokacin da aka rasa akwai da babu a wurin manzo Allah ta ɗaya ne فيؤتي manzo Allah yana bayarwa فلا يؤتي baya ragewa وغير منكس baya kauyewa كراكرا za ka jira kuma يؤتي manzo Allah yana kyautar su بوجه مكسل da fuska ita ma fuskar kyauta take hannunsa ya baka fuskar sa ma ta baka ka san da daɗi mutum ya ma kyauta yana murmushi wani ko zai ma kyauta ne yana yana abin nan saboda haka Allah ya ba mu kyauta Allah ya sa hannun ya zama abu dai
أتيتك sai ya ce na zo maka ya rasulullahi يا خير البرية ya je yan talibai أبتغي ina goro مالا kyauta يتيما mai gwaɗi babba من جوارك daga mai kyauta قسمي mai yawan rabu sallallahu alaihi wasallam mai bada duk abin da yake hannunsa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyauta yana murmushi mai kyauta da duk abin da yake hannun shi وتعلم ya rasulullahi ka san hajatul ubai bukace bukacen wannan bawa jami'aha baki ɗayanta rani ni ina gani na salamtu kulla na karɓe su duka a hannunka
min khair matlan daga yayyan wato musulmi mai sallama wa Allah manzo Allah yana bayarwa dan ya san na Allah baya karewa wanda yake tunanin na Allah yana karewa shine yana bayarwa yana ragewa amma wanda ya san tafka Allah ba ta karewa zai dinga cewa cewa ne in ma abin da ke hannun sai kare ba zai sai zai gaba komai saboda me ya riga ya dogara da Allah ma inda kuma yanfadu ma inda Allah baki
alayhi salatu llahi sai ce salatin Allah ya tabbata gare shi ma halla ashikun matukar mai beken kauna yayi nishi wa ma nila hajatun matukar kuma ya samu bukace bukatun shi ahal mafa'al da tsarkin Allah abin girmamawa alin halayensa asabin sabansa kamin manya-manya atillatin madaukaka nujumul huda